الله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين بلا استثناء اما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوا الله في السر والعلن مراقبه من يعلم ان ربه يسمعه ويراه فيا عباد الله فها نحن في حدود انتهاء ايام العشر الاوائل من هذا الموسم العظيم فقد بات الحجاج بمنى فيا عباد الله فغدا عرفة والعرفة يا عباد الله شأنها عظيم في ديننا الإسلام ويوم عرفة يا عباد الله يوم دعاء وذكر وتكبيرات يا عباد الله اجتهدوا في الدعاء في ذلكم اليوم فقد جاء في موطأ لإمام مالك أن طلحة بن عبيد الله بن كويرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصيام يوم عرفة يا عباد الله له أجر عظيم وله فضل كبير عن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله فقال صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ولم يفطر قال كيف قال كيف من يصوم يومين ويفطر يومين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويطيق ذلك أحد قال فكيف من يصوم يوما ويفطر يوما فقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ذاك صوم داود عليه السلام قال عمر فكيف من يصوم يوما ويفطر يوما فقال صلى الله عليه وسلم قال عمر كيف من يصوم يوما ويفطر يومين فقال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني طوقت على ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها فيا عباد الله اجتهدوا وصوموا ذلك اليوم فهو يوم السبت القادم يا عباد الله فصيام يوم عرفة إن وافق يوم السبت يا عباد الله إنه يصام كما أوضح ذلك العلماء ومنهم يا عباد الله الشيخ محمد بن صالح الأسيمين رحمه, رحمه الله تبارك وتعالى فيا عباد الله مما يجرى في هذا الموسم العظيم عبادة الأضحية وأما الأضحية يا عباد الله فهي عبادة يرجع نفعت نفعتها للعبد قال رب العزة لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ذلك ذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر الصابرين وبشر المحسنين وقال ربنا فصل لربك ونحر فيا عباد الله أن إن الأضحية لا تذبح إلا بعد العيد فقد روي أن أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود ب أن يعود ضحيته أخرى أن يعود بضحية أخرى وأما التكبيرات يا عباد الله في هذا الموسم العظيم فهي على قسمين هنالك تكبيرات مطلقة وهنالك تكبيرات مقيدة وأما التكبيرات المطلقة يا عباد الله فهي تكبيرات التي قد بدأ منذ بداية الشهر أي من أش من أشهر الأوائل من هذا الشهر وأما تكبيرة المقيدة فهي التي تبدأ أول يوم الأرفة فهي يوم غد إلى نهاية أيام التشريق فكبروا الله يا عباد الله وأما كيفية ذلكم التكبير فقولك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو تثلث التكبيرة الأولى تكبيرات في أولى فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اجتهدوا يا عباد الله حتى لا تفوسكم ذلك الفرص العظيمة فهذا موسم للخير يا عباد الله موسم للتوبة يا عباد الله موسم للطاعة يا عباد الله موسم للتوبة يا عباد الله فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم هدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عاديت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم وسلم على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shi ne Ubangijin na farko shi ne kuma Ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa gabaki ɗaya ba tare da ware kowanne ɗaya daga cikinsu ba ya ku ‘yan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala yana ganin ku a duk inda kuke Allahu tabaraka wa ta'ala ya kawo mu ƙarshe-ƙarshen wannan kaka'ar alkhairi ma'ana goman farko na watan zulhijja goman farko na watan zulhijja ɗaya ne daga cikin lokuta na falala ɗaya ne daga cikin lokuta masu girman sha'ani a cikin addininmu na musulunci Allahu tabaraka wa ta'ala yana ƙa'ide yana ware waɗansu lokuta ya ba su falala daban kamar ranaku yinin juma'a kwanakin goma ƙarshen ramadan kwanaki goma farkon watan zulhijja da sauran waɗansu kwanuka allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan ne a matsayin falala da kyauta ga ainihin bayinsa domin ya gafarta musu zunubansu domin kuma ya karɓi kyawawan ayyuka daga gare su ya ninninka musu ladan kuma domin ya amsa musu addu'o'insu ya ku bayin allah gobe shine wato ainihin yini na ainihin wato arafa gobe shine yinin arafa yinin arafa yana da girman sha'ani shi sama malamai suke cewa arafa ne kadai yinin da yake bashi da da dare a ce yau daren arfa suke cewa shi bashi da wannan kawai sai dai a ce ranar arfa kamar a ce yau juma'a to jiya da dare za a ce yau muna daren juma'a to yanzu daren nan ba za a ce yau gashi daren arafa da wata falala ta daban ba shi kawai yini ne guda ɗaya wanda yake bar shi da dare ya ku bayin Allah ku yi ƙoƙari yinin arfa yini ne na ainihin addu'a yini ne na kabarbari yini ne na wato ainihin hailala ku yi ƙoƙari wajen yin addu'a a cikin wannan yini wanda yake gobe asabar ya zo cikin hadisi kamar yadda imam malik ya rubuto a cikin wato littafinsa na muwatsa hadisi da aka rawato daga ɗalha ɗan abdullahi ɗan kairis yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafificin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa mafificin abin da na faɗa ni da annabawan da suka zo kafina shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu ma'ana mafificiyar addu'a kenan babu wani lokaci da bawa zai dace da yin addu'a ko lokacin da ya fi cancanta ya yi wata addu'a da yake da bukata a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wacce take tana da matsayi ko ya samu dama damar da ta wuce ginin arfa ya ku bayin Allah gobe arfa babu lokacin da ya kai wato lokacin da mutum zai roƙi Allah ta'ala ya zamto a cikin yinin arfa ne wannan yana daga cikin falalar Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya yinin arfa kuma ya zamto wato da rana ba cikin dare ba ta yanda wani bacci zai ɗauke shi wani zai tashi ya yi ɗan kaɗan saboda ainihin bacci Allah ta'ala sai ya sanya falar a cikin yini wato da rana ido na ganin ido ta yanda mutum zai iya ajiye wasu abubuwa ko kuma dai zai yi wahala a ce mutum daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana a ce duka bacci yake bai samu dama ya halarci cikin yinin ba ya samu damar yin addu'a ba sai dai idan shi yau kansa da kansa ganganci muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ansa mana addu'o'inmu yinin arfa ya zo cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana saukowa zuwa ga anishin sama ta daya ya rika wato ya rika cewa ga bayina nan sun tsaya suna roƙona me suke so ne in ba su me suke tsoro ne in kare su saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana saukowa wato zuwa ga saman duniya a yinin arfa ya zo cikin wasu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a sulusun dare na ƙarshe ƙarshe-ƙarshen dare na kowace rana Allahu tabaraka wa ta'ala yana saukowa zuwa ga ainihin ƙasa wato saman duniya sama ta ɗaya sama ta kusa-kusa kenan ya ce wa yake neman gafara in gafarta masa wa yake da wata bukata ya tambaye ni in bashi amma wannan fa da rana ne babu wani yini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu tabaraka wa ta'ala yana saukowa zuwa ga sama ta ɗaya sai a ainihin yinin arafa saboda haka wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mafificiyar addu'a ita ce addu'a ta yinin arfa ya ku bayin Allah kada mu yi sakaci kada mutum yayi wasa kada ka yi wasa da damarka ka samu lokaci ka ware ko da mintoci kaɗan ne ka zauna ka roƙi Allahu tabaraka wa ta'ala wasu damuwoyinka wasu bukatunka haka nan ko da kana gudanar da wasu ayyukanka ne ka ci gaba da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatunka azumtar yinin arafa ya ku bayin Allah yana da lada mai girma yana da falala mai yawa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala an rawaito daga katada wani mutum ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya rasulullah ya ya kake yin azumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fishi da sayyidina umar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci yayi fishi sai sayyidina umar ya ce rabbina billahi rabban wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan sai yake cewa da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shi sai yake cewa min yarda da Allahu tabaaraka wa ta'ala shine ubangijinmu min yi imani min yarda da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabinmu ne muna neman tsarin Allah ta'ala ya kare mu daga anashin fushin sa fushin Allah tabaaraka wa ta'ala muna kuma neman tsarin Allahu tabaaraka wa ta'ala ya kare mu daga fushin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sayyidina Umar ya rinka nana ta wannan kalma rabina billahi rabban wa bi muhammadin wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyan na'udhu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulih sayyidina umar ya rinka nana ta wannan cewa mun yi imani fa da Allah mun yi imani da manzo muhammad sallallahu alaihi wa sallama mun yi imani da addinin musulunci shine addinin mu muna kuma neman tsarin Allah ta'ala ya kare mu daga fishin Allah ya kare mu daga fishin manzansa sallallahu alaihi wasallam sai yana umar yarin kananatawa har sai da ya ga wato annabi sallallahu alaihi wasallama wato fishin ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallama da sai na umar ya ga cewa fishin ya tafi sai yake cewa ya rasulullah inji sai na umar yaya mutumin da ya azumin shekara guda kullum ma shi azumi yake tsawon kowace shekara kawai a cikin azumi yake mana sai na umar sai yi tambaya wato da siga ba irin ta wancan tambayar da wancan yayi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yayi azumi kullun shi kawai rayuwarsa azumi yake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shi bai yi azumi ba kuma bai sha ruwa ba mana ba shi da ladan azumi Allah ta'ala bai tsora mutane su yi azumin nafila kullun kullun mutum a rayuwarsa azumi yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kan bai yi azumi ba ballantana ya hutar da kansa bai kuma wato bai yi azumi ba ballantana ya samu lada bai kuma ci abinci ba ballantana ma ya hutar da kansa sai sai na Umar ya sake cewa ya rasulullah yaya kuma mutumin da yake yin azumin yini biyu yayi azumi yini biyu yana azumi yini ɗaya kuma ya sha ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yanzu akwai wanda zai iya haka ya zamto rayuwarsa kullun azumi kwana biyu kwana ɗaya kuma hutu sai sai na umar ya sake cewa ya rasulullah yaya kuma wanda yake yin azumi yau gobe ya sha ruwa jibi ya azumi gata kuma ya sha ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wannan shine irin azumin annabi dawud alaihi salam sai sai na umar ya sake cewa ya rasulullah sai wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya yake cewa azumin kwanaki uku a kowanne wata da kuma azumtar ramadan kafin zuwan wani ramadan din to wannan daidai yake da ainihin wato bawa ya azumci shekara gabaki daya ma'ana ba kullun kai ta yin azumi ba in kai azumin watan ramadan kafin wani ramadan din yayi in dai kai ramadan din nan domin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala zai baka lada kamar ka shekara kana azumi din ne ai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace azumin ranar arfa kuwa Allahu tabaaraka wa ta'ala ina kyautatawa ina kyautata tsammanin Allahu tabaaraka wa ta'ala zai gafarta wa mutane shekara gaba shekara gabaki ɗayanta na zunubansu shekara da take gaba da kuma shekara da take baya ma'ana shekara biyu idan mutum ya azumci watan wato ranar arfa irin rana irin ta gobe kenan gobe asabar annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allahu tabaaraka wa ta'ala zai gafarta masa wato zunubai na ainihin wato shekara biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace azumtar yinin ashura kuma wannan Allahu tabaaraka wa ta'ala zai gafarta wa bawa wato ainihin zunubansa na tsawon shekara guda azumin ranar arfa ya ku bayin Allah koda ya dace da ranar asabar kamar yanda wannan na gobe insha Allah wannan zamu halarta muke roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya datar da mu ya dace da yinin wato ranar asabar ana azumtar sa kamar yanda malamai suka ce daga cikin wanda suka yi bayani akan wannan mas'ala akwai wato marigayi a Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin Allah tabaaraka wa ta'ala ya jinkansa da rahama yake cewa idan yinin Arafa ya dace da ainihin wato yinin wato yinin asabar to ana azumtar wannan yini ba tare da duba zuwa ga hani na wani hadisi da ya zo ba sai yake cewa hadisin ma kamar yadda bin bas shi ma ya ta'aliki akan hadisi yake cewa hadisi ne shaz hadisi shaz kuma shine wanda ya ci karo da hadisai wanda suke ingantattu to idan aka samu hadisi shi kadai ya ci karo da wanda suka inganta to sai a itibarin sa cewa hadis ne shaz sai a dauki wanda suka inganta shi din a ajiye shi saboda haka ya ku bayin Allah za a zumci wato yinin gobe asabar din nan tunda ya dace da ainihin wato ranar asabar kuma ranar arfa wa'insu ibadoji a addinin musulunci akan hana amma akwai waɗanda aka ware ake ce musu zawatul asbab kamar mutum yayi nafila bayan sallar la'asar yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma idan ya zanto zati sabab ne to mutum zai yi misali mutum ya shigo masallaci zai zauna zama ya kama ka a cikin masallaci to yanzu kuma akwai bukatar ka yi nafila raka'a biyu saboda zaka zauna tare da cewa an hana yin nafila bayan sallar la'asar saboda me kai zati sabab ne wato saboda samun wani sababi ne baya da haka ya ku yan uwa daga cikin ibadoji da ake manya manya a cikin waɗannan kwanaki shine wato akwai ainihin ibada ta ainihin layya ibadar layya tana da girman sha'ani Allahu tabaraka wa ta'ala yana bayar da lada wanda yake mai yawa ga ainihin bayinsa idan suka yi wato ainihin layyadin sai dai ladan wato dukkanin amfanin layya yana komawa ne zuwa ga ainihin bawa ba wani abu da yake amfanar da Allahu tabaraka wa ta'ala kamar yanda a lokacin jahiliya suke ganin cewa idan mutum yayi layya ko yanka hadaya sai ya dauki jinin ya je ya shafa a jikin Ka'aba su yi dama dama da jikin Ka'aba a matsayin sun baiwa Allah tabaraka wa ta'ala nasa a'a sai Allah tabaraka wa ta'ala yace lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashshiris muhsinin Allah tabaraka wa ta'ala yace jinin wato layyar da kuka yi ko jinin hadayar da kuka yi wannan ba zai samu Allah ta'ala wai ya zanto ya amfanar da shi komai ba abinda yake daguwa ake daga shi zuwa sama zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala shine wato ainihin abinda kuka yi da takawa abinda kuka yi da ikhlasi domin Allahu tabaraka wa ta'ala wannan kawai shine abinda ake daga shi zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala zuwa sama domin Allah ta'ala ya ba ku lada Allahu tabaraka wa ta'ala yace kamar haka ne muka hore muku waɗannan kwanaki ko waɗannan dabobi da za ku yanka a matsayin ibada da kuma neman kusanci ga Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala yace domin ku yi kabarbari wali tukabbirullaha ala ma hadakum domin ku girmama Allahu tabaraka wa ta'ala bisa abin da ya shiryar da ku bisa abin da ya nusar da ku mana ku yi kabarbari wato ayinin idi kamar yanda bayani ya gabata mutum zai yi wato ainihin kabarbari tun daga farkon wato ainihin ranar 1 ga watan Zulhijja kamar yanda ya gabata a khutba da ta gabata ta satin da ya wuce sai Allahu tabaaraka wa ta'ala yace kayi albishir ga ainihin wanda suke masu kyautatawa a wata ayar Allahu tabaaraka wa ta'ala yake cewa fasalli li rabbika wanhar kayi sallah dan ubangijinka kayi sallah ga Allahu tabaaraka wa ta'ala domin Allah ta'ala ba dan kowa ba wanhar kuma kayi yankan layyaka shi ma domin Allah tabaaraka wa ta'ala Allahu tabaaraka wa ta'ala yace fasalli kayi sallah ma'ana malamai da yawa suke cewa da Allah ta'ala ya ce fasalli yana nufin ka je ka yi sallar idi wani har kuma ka yanka layya ka ce wannan shine umarnin da Allah tabaraka wata'ala ya yi a cikin wannan aya a cikin suratul kausar ita layya ya ku bayan Allah ana yanka ta ne bayan idi ba a yanka layya wato kafin wato ainihin idi ana yin layya ne bayan idi bayan wato ainihin shugaba na musulman ya yanka tasa layyar sa'an nan ku kuma sai ku yanka mana bayan shi ainihin limami ya yanka nasa sa'an nan sai ku yanka idan mutum ya yanka kafin tafiya sallar idi to wannan kawai zai ci nama ne idan kuma sadaka ya nufata Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi ladan sadakarsa amma dai ba wai ladan layya ba an rawaito daga Uwaimir dan Ashqar cewa ya yanka layyarsa kafin ya fita zuwa ga ainihin sallar idi sai aka ji aga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga uwaimir shi fa ya yanka layyar sama tun kafin a tafi idi sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi cewa ya sake wata layyar domin waccar da ta dazu da yayi kafin a tafi idi ba sunan sa yayi layya ba ya ku bayin Allah ana yin layya ne da ainihin wato dabobi waɗanda suke na gida ba wai ana yin layya da ainihin dabbar daji ba ba a yin layya da ainihin tsuntsu ko ainihin tsuntsuwa ana yin layya ne da ainihin dabba wacce take mai kafafu guda hudu kuma waɗanda suke wato dabobi na gida kenan dangin su raƙuma da shanu da tumaki da awaki waɗannan su ake yankawa a matsayin wato ainihin layya kuma su ɗin ma ana duba wato waɗanda suke ba ramammu ba waɗanda suke kanjalallu ba kuma ba ana ba a yin layya da dabbar da take da wani aibu aibin da yake ya bayyana a fili kamar a ce tana ingishi sosai ko mai kaho daya ko mai kafa daya ko mara jela sai dai malaman fiqh suke cewa idan aka samu dabba jelarta ta yanke to za a kiyasta a ga cewar abin da ya fita idan dai an raba tsayin jelar gida uku bai fi kashi ɗaya ba abin da ya faɗi suke cewa za a iya yi da ita amma in ya fi kashi ɗaya bisa uku to shi ma wannan ba za a yi da ita ba layya ana yin ta ne domin Allah tabaraka wa ta'ala ba ana yi domin huce haushi bane domin ayyuka na ibada ga baki daya ana yin su ne domin Allah tabaraka wa ta'ala amma idan mutum yayi cewa saboda kar a ga ya kasa wannan bai yi domin lada ba kenan wanda yayi domin lada shine ya kudurta cewa wannan ibada ce da Allah tabaraka wa ta'ala yake bada lada akai duk da ke cewa akwai falala shine mutum ya ci naman shi da iyalansa to idan mutum ya kudirci wannan to shine wanda yayi domin Allah tabaraka wa ta'ala amma in yayi domin birge mutane ko domin kar a ce ya kasa to ya yi kenan domin wato ainihin waccar manufar muna roƙon Allahu tabaraka wata'ala ya azurta mu da yin ayyuka domin sa ya ku bayin Allah ita layya me ita zai iya yanka kayansa da kansa ba lalle bane wai sai ka kira wani ya zo ya yanka maka ba a'a kai fa musulmi ne ko mace ko namiji kowa zai iya yanka layya da kansa ko mace za ta iya yanka kayanta da kanta namiji zai iya yanka kayansa da kansa ila iyaka dai kai mafi girma abin da ake so da gare ka shine ka ambaci sunan Allah tabaraka wata'ala yayin da zaka yanka ka ce bismillahi wallahu akbar allahumma hadha anni idan naka ne na kanka idan kuma wanan nema ya zanto za ka yanka masa ko yaukilta ka bayya gida ce ka yanka masa to sai ka ambaci sunansa amma dai kar ka manta komai za a yanka lalle sai an ambaci sunan Allahu tabaraka wa ta'ala kafin ya zanto halal kafin a ci layya ya ku bayin Allah wato tana da girman sha'ani ta yanda Allahu tabaraka wa ta'ala yake ainihin bayar da lada mai yawa duk da ke cewa bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam irin abin da ake yawan yadawa cewa idan mutum ya yanka layya jinin sai ya diga a wani guri a al'arshi a gurin Allah tabaraka wata'ala kafin ya fada a ƙasa wannan bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk da ke cewa akwai shi a rubuce a wasu littattafa ko a wasu littafan hadisai amma dai bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kafin jinin layya ya taba ƙasa sai ya diga a wani guri al'arshin Allah tabaraka wata'ala ba ya ku bayin Allah daga cikin ibadoji da ake yi manya-manya a cikin waɗannan kwanaki goma na ƙarshen wannan wata shine wato ainihin kabarbari shine ainihin wato wato ibada ta kabarbari kabarbari ɗin nan kamar yadda ya gabata tun ran ɗaya ga watan wato zulhijja da muke ciki bawa zai fara yin kabarbari domin dama su kabarbari kashi biyu ne akwai kabarbari wanda suke a sake ko da yaushe za ka yi akwai kabarbari waɗanda suke a takaice su ne waɗanda ake yi bayan salloli na farilla waɗancan wanda suke mutlak ana yin su ne tun ɗaya ga watan zulhijja har izuwa ƙarshen ayyamu tashrik har izuwa ranar goma sha uku ga wannan wata ranar wato da ya zama an gama yin layya idan mutum wato a idan mutum yana aiki zai iya yin wannan kabarbari yana tafiya zai iya yin wannan kabarbari haka sahabbai suke yi suna kasuwa suna yin wannan kabarbari amma kabarbari waɗanda suke muƙayyada ana fara su ne a bisa mafi ingancin zance ana fara su ne wato bayan sallar asuba na ranar arfa kamar gobe bayan sallar asuba kenan idan mutum yayi idar da wato yayi sallame daga sallah yayi astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram alfazan alfazan yake cewa a dare nan ya kamata mutum ya sa amma dai malamai sun wasa'a cewa in dai bayan sallan ne mutum yayi yayi daidai sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu yana da siga guda biyu ko ma fiye da biyu ko dai a farko ka nana ta kabarbari so uku ko ka nana ta so biyu mana ko ka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu ko kuma ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so uku sannan ka ce Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu akwai kuma sigar da idan mutum ya faɗi wannan zai ce Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukuratan wa asila duka ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama yin waɗannan kabarbari yana daga cikin wato alamomi na cewa wani lokaci ne ayyananne na ainihin bauta da musulmai suke yi ga Allahu tabaraka wa ta'ala domin a sauran waɗansu kwanakin Allahu tabaraka wa ta'ala bai shara'anta wa muminai musulmai daga sauti ana kabarbari kamar yadda ya shara'anta musu a cikin waɗannan kwanaki guda goma ba haka nan bayan salloli na farilla bai shara'anta musu kamar yadda ya shara'anta musu a cikin waɗannan kwanaki guda goma ba ya ku bayan Allah ku yi ƙoƙari ku nanata waɗannan kabarbari suna daga cikin ababen da ake samu wato ainihin falala da kuma gafara da kuma kyauta ta lada mai yawan gaske daga Allahu tabaraka wa ta'ala a cikin waɗannan kwanaki kada ka bar kwanakin su wuce kawai kamar sauran kwanaki ba a samu canji a wajen ayyukanka ba ba a samu canji a wajen tunaninka ba ba a samu canji wajen zaburar da iyalanka ba wanda kake gwada musu cewar yanzu fa wasu kwanaki muke ciki na daban sabanin irin kwanakin da suka wuce ko irin kwanakin da suke zuwa nan gaba waɗannan kwanaki ya ku bayan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su ne kawai a matsayin falala ga ainihin bayi baya da haka waɗannan kabarbari ana yin su ne tun daga gobe ɗin bayan sallar wato a bayan sallar asuba yinin a wato washe garin ranar arfa kenan har izuwa ƙarshen yinin sha uku ga wata bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar to daga nan shi kenan za a daina waɗannan kabarbari wanda suke muƙayyada da kuma wanda suke mutsalaka bayan sallar la'asar na ƙarshen ayyamu tashrik domin mutum zai iya yin layya tun daga dawowa daga ainihin sallah ta ainihin idi ko daga bayan yankan lahiyar imam limami har izuwa ranaku uku ɗin na bayan sallah mutum zai iya layya a kowace rana in ya samu sai dai malamai suke cewa wanda ya yi layya ranar goma ga wata ya fi falala fiye da wanda ya yi ranar sha ɗaya ga wata shi ma wanda ya yi ran sha ɗaya ɗin ya fi wanda ya yi washe garin bayan da haka kuma ana iya yin layya ko da dare ko da rana amma shi ma malamai suke cewa wanda ya yanka layya da rana ya fi falala fiye da wanda ya yanka wato layya da daddare saboda Allahu tabaraka wa ta'ala ya sa mata suna cewa ad-duha annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa mata suna al-ubhiya ya sa mata suna da cewa wato layya da sunan wato ainihin hantsi ko kuma rana to da wannan suke ganin cewar idan mutum yayi da daddare tayi amma wanda yayi da rana kuma yafi falala fiye da wanda yayi da daddare haka nan ma suke cewa wanda yayi da hantsi hantsi farko farkon yini yafi a ce mutum yayi can da yamma muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kyautata ta ƙarshen mu ya Allah ta'ala ka kyautata ƙarshen mu ya Allah ta'ala ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya wannan gari Allah ta'ala ka ƙara masa zaman lafiya Allah ta'ala ka ƙara wa garin nan albarka ya Allah ta'ala duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allah ta'ala ka kawo zaman lafiya muna roƙonka Allahu tabaraka wa ta'ala ka sa mana albarka cikin wannan damuna Allah ta'ala ka kare mu daga dukkanin fitintunu da hatsura da duk abin da muke tsoro Allahu tabaraka wa ta'ala ka sa mu kyakkyawan ƙarshe an ce a tunasar da 'yan uwa cewa ana sake neman a ana sake tunasarwa dangane da gudumawar fatun layye da ake bayarwa duk shekara ana tattarawa wanda yake kusa da nan zai iya kawo nan masallacin a tattara domin kaiwa ainihin wato shugabanni muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya amsa mana wato ayyukanmu اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عديت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله